amma ba a tashi ko ba ku san inda za a tashi ba eh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ci gaba da karatun littafin mu a aqidatu dahawiya na Imam Dahawi wanda yake bayanin aqida ta ahli sunna wal jamaa shekaran jiya mun yi abin da ya shafi kaddara ko da kuma ilimin Allah dangane da abin da ya shafi kaddara da kuma ilimin Allah ko cewa Allah masani ne game da komi tun kafin kasantuwa ta yi saɓanin masu cewa Allah bai sanin abin da bayi ke aikatawa sai sun aikata sauransu to yau za mu tashi wata gaba kuma ya ce wa numinu billahi kuma muna yin imani da lauhul mahfuz shine allahu lauhul mahfuz wal qalami da kuma alƙalami na rubuta ƙaddarori na ubangiji wanda Allah ya yi rubutu da shi wa bi jami'i ma fihi qadaruqim hakan ga kuma mun yi imani da dukkan maruqim abinda an ka rubuta fihi ciki na shi lauhul mahfuz ka gani ga allo ga alƙalami sai me sai rubutu to mun yi imani da shi allon sannan mun yi imani da alƙalamin sannan mun yi imani da duk abin da an ka rubuta kuma cikin lauhul mahfuz din kun ji wannan kaga imani da abubuwa guda uku kenan to kamar yadda na ce muku duk wata aqida ta ahlus sunna suna gina ta ne akan littafin Allah da sunnar annabi to yanzu ga wasu abubuwa da yace mun yi imani da su mun yi imani da lauhul mahfuz mun yi imani da alƙalami na da Allah ya rubuta abubuwan da zai kaddaro mu bayi sannan mun yi imani da rubutun to me dalili akan waɗannan abubuwa guda uku cikin Qur'ani da Sunna Lawhul Mahfuz Allah ya yi maganar Lawhul Mahfuz wurare da dama cikin Qur'ani misali cikin suratul Buruj Allah yana cewa bal huwa Qur'anun Majidun fi lawhin mahfuzin bal a'aha huwa shi littafin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi qur'anun majidun abin karatu ne mai girma kaga nan ya samu suna ne na qur'ani qur'ani ma'ana ma yuqra'u abin da ake karantawa shi qur'ani ne abin karatu mai girma an ɗebo shi ne fi lauhin mahfuzin cikin wani allo wanda a tsararre to kun ji lauhul mahfuz don haka lauhul mahfuz ya zo cikin qur'ani ko bai zo ba ya zo cikin qur'ani to lauhul mahfuzun nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ɗebi qur'ani cikin sa fi lauhin mahfuz an ɗebo shi ne cikin lauhul mahfuz to mun yi imani da lauhul mahfuz lauhul mahfuz gaskiya ne kun fahimta haka cikin suratul qari'a ba qari'a ba cikin suratul waqi'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Innahu la ƙur'anun karimun, fi kitabin makanunin la ya masuhu illal mutahharuna. Innahu lalle shi alƙur'ani, innahu lalle shi ƙur'ani la ƙur'anun karimun, alƙur'ani ne mai daraja, abin karatu ne mai daraja, kamar nan cikin suratul buruji da ya ce, Bal huwa ƙur'anun majidun. alƙur'ani ne mai girma suratul waqi'a kuma yace innahu laqur'anun karimun alƙur'ani ne abin karatu ne mai daraja fi lauhin mahfuzin eh eh fi kitabin makanunin an ɗebo shi ne cikin wani littafi tsararre menene kitabin makanunin anan lauhul mahfuz kamar da cikin suratul burda yace fi lauhin mahfuzin kaga da suratul buroji da suratul waqi'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da an ɗebi qur'ani ne cikin lauhul mahfuz ashe lauhul mahfuz gaskiya ne kun fahimta an ɗebo shi ne fi kitabin makanunin cikin littafi tsararre wanda littafin nan tsararre da mun ka fassara da lawal mafuz la ya masuhu ba masu iya taɓa shi illal mudahharuna sai waɗanda an ka tsalkake ba sai masu tsalki ba mudahharun ismul maf'ul ne mudahharun wanda an ka tsalkake illal mudahharun sai waɗanda an ka tsalkake to ku ji ba tafsirin ibnu kasirin akan wannan ayat hafiz ibnu kasirin sai ya hikaito daga dan abbas an ka tambaye dan abbas su wane ne almudaharu na waɗanda an ka tsalkake waɗanda allah ce su ɗaya ka iya kaiwa ga lawal mafo su taɓa shi yace ba ku aka nemi masu zunubbai ba ana nufin waɗanda ba su zunubbai mala'iku kenan kaga ashe su wane ne almudaharuna mala'iku ba mutane ba kun fahimta to yanzu kahin mu ce yanzu ka gani cikin wannan ayar ma ta suratul waqi Allah ya magana lahul mahfuz kaga ashe mun samu lahul mahfuz cikin qur'ani lahul mahfuz gaskiya ne to yanzu mu komo mu ayoyin mu na suratul waqi'a don akwai abubuwan lura cikin su Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu laqur'anun karimun lalle shi qur'ani ne mai daraja fi kitabin makanunin wanda yake an ɗebo shi ne cikin littafi tsararre lawal mahfuzu wanda shi lawal mafuzun nan la ya masuhu ko ku bari mu batta la ya masuhu illa al-madahar waɗanda ba masu iya taba shi sai waɗanda an tsalake sai mala'iku kun yadda da ga fasara to yanzu hudin nan lamirin nan nahu la ya masuhu mai komawa ne gami eh ga kitabin ga kitabin makanunin don me abu biyu an ka ambata an ambaci alkur'ani yace innahu laqur'anun karimun an ambaci qur'ani ko yace fi kitabin makanuna wanda yake shi qur'ani an ɗebo shi cikin wani littafi tsararre wanda mun ka fassara da lawal mahfuz yace la yamassuhu ba masu iya taba shi sai kun ka ce hudin nan yana komawa ne ga kitabin makanunin to don me la'annahu aqrabu makurin shi ne abin da an ka ambata na kusa kullum ƙa'idar larabci ya an ka ambaci abubuwa da yawa biyu ko he da biyu sai an ka kawo lamiri mufradi to lamirin na ana mai sai ga wanda an ka ambata na kusa shi a ƙa'ida misali an kawo hadisi ba mun karanta bulugul maran da riyadu da bukhari da sauransu ko ko ita batun bukhari bulugul maran da riyadu salihin su ka ɗebowa cikin wasu in ya in mai bulugul marami ya kadi sai ya ce rawahu abu dawud da tirmidhi wan nasa'i wa sahahu mun cimma iri ne ko mun cimma ba sai ya ce rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wan nasa'i da nasa'i mutum nawa kenan na rawaito hadisin mutum uku sai ya ce wa sahahu maimakon ya ce wa sahahu sun inganta shi su uku tun da jam'i ne to sai ya zo da lamiri mufrad ya ce wasu hahahu ashe ya nuna ba duk su ukun ga da sun ka fitar da din sun ka inganta guda da cikinsu to yanzu hudan ga lamirin ga na wasu hahahu sahahu gawa za mu mai da lamiri cikin ukun ga ga nasa'i don mi shi an ka ambata na kusa ita ce ka'ida ta larabci to yanzu sai Allah ya ambaci abubuwa biyu ya ambaci Qur'anun karimun ya ambaci kitabin makanunin sai ya ce laya masuhu maimakon ya ce ba masu iya taɓa su su biyun ga sai ya ce ba masu iya taɓa shi ashe guda ne cikinsu to kuma gudan ga dole mun mai da lamiri ga abin da an ka ambata na kusa wanda an na kusa ga lamiri shine kitabin makanunin ashe kenan lamirin yana koma ga kitabin makanunin laya masu ba masu iya taɓa shi ba masu iya taɓa mi kitabin makanunin yanzu an ƙara magana ƙur'ani ba masu iya taɓa kitabin makanunin nan lawal mafuzun nan illal mudaharun sai waɗanda an ka tsalkake sai mala'iku kun fahimta kaga ashe wannan aya kamar yadda mutanen ke kafa ta hujja ba a taɓa ba masu taɓa qur'ani sai mai tsalki kuskure ne ba su ko fassara ayar daidai ba balle su azata inda ya kamata a azata sai su ce innahu laqur'anun karimun lalle shi qur'ani ne mai daraja fi kitabin makanuni wanda yake an ɗebo shi ne cikin littafin tsararre lawal mafuzu la ya masu ba masu iya taɓa shi shi ƙur'ani sai su mai da lamiri ga ƙur'ani sai su yi tumamaye kun san tumamaye ko ka tumar da nan ka ƙetara can sai su yi tumamaye eh baka take wani ba ma dalla to kaga sai su yi tumamaye la ya masu ba masu iya taɓa shi shi ƙur'ani sai su mai da lamiri ga ƙur'ani kaga kuskure duk wanda ya san larabci ya san sun yi kuskure la ya masu illal mudaharuna ba masu iya taɓa sai masu tsalki kuma sai su ce muɗa harun su fassara da masu tsalki da ka fassara muɗa harun da mai tsalki an san baka san larabci ba inda an ce muɗa hiruna an ka zo da shi ismul maf'ul dama dama amma sai an ka zo da shi ismul fa'il muɗa harun kun fahimta don hakan ga ba yadda za a fassara mu harunan nan da musulmi ɗan abbas ya ce ba ku aka magana ba waɗanda an ka tsalkake daga zunubai su wane ne an ka tsalkake daga zunubai mala'iku la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaruna yanzu kun ji fassara aya ko don haka in muna bi dan nassin da ya haramta ko ya hana taɓa ƙur'ani ga wanda bai da tsalki wagga aya tana zama hujja gare mu ba ta zama hujja to in kuna da wata ku kawo sai hadisin dan Umar shi ko ba mai taba alqur'ani ko sai mai tsalki shi ko hadisi ne da ifi ana kawo hujja musamman ga abin da ya shayi hukunci kuma na haramtawa da da ifin abu bai yiwa to yan akwai wani a kawo sannan kuma sai a ce to to kaddara ma hujjoji ne ayoyin Allah ce ba ma taba sai mai tsalki bari mu fassara haka nan amma ba haka fassarar take ba ba ma ta sai mai tsalki shi ko wancan hadisin dan Umar yace ba a karatun Qur'ani sai mai tsalki to wane ne mai tsalki ga shari'a sai ka dauka duk musulmin da bai da alwala bai da tsalki wanda bai wanda adda janaba bai da tsalki mace in tana haila ba ta da tsalki to waɗannan kuma duk muna da nassoshi na hadisai ingantattu cikin Bukhari na tabbatar da mu ko mutum na janaba mai tsalki ne bai zanna jastace ba ko mace na haila mai tsalki ce don mace na haila ba shi ya nuna jikinta najastacce ba ne don muna da nassoshin hadisai cikin bukhari da sauran littattafai hadisai ingantattu nan nuna mana in mun ka koma kitabu dahara na sahih bukhari akwai hadisin abu huraira yace wata rana ina tafiya bisa hanya cikin garin madina sai na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na sulale jiki na gudu annabi ya diba bai ganni ba an jima na zo sai annabi ya ce ɗazu na gane ka amma na rasa inda kai ya ce eh annabi sulalewa ne saboda ina da janaba lokacin to ina kyamar in haɗu da kai bani da tsalki sai annabi ya ce mai mi ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjisu ai mu'mini bai najastuwa ashe kenan me wannan hadisin na Abu Hurairah ke karantarwa musulmi ko yana da janaba yana nan mai tsalki wankan da anka ce wanka ne an shar'anta shi ta abudan ba don ɗebe ƙazantar nan ta janaba ba ni ha ƙarin nuna mana mai janaba mai tsalki ne manzon Allah yana zama cikin halin rashin tsalki to ai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zama da janaba nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama yana bayan ya sadu da iyali yana kwana ba tare da ya shafi ruwa ba bai taɓa ruwa ba ya kwana sai sahiya ta waye sannan ya yi wanka ya ta ya sallar subahin kaga ashe ana zama da janaba sannan akwai hadisi cikin bukhari wata rana an yi an yi iqama annabi ya to ya daidaita sahu ya juya ya kabbara harama ya tuno yana da janaba yayi musu ishara su jira shi sun ka tsaya haka nan ba wanda ya zanna ya ce yayyo wanka ya dawo ruwa na diga ga kai ne an ka tadda kabbara ɗaya an kai ba a sake wata iqama ba shi yana zama da janaba ko bai zama da janaba Umar dan Khattabi hadisi na nan cikin muwadda ya ba da sallah yana da janaba ya mance sai bayan an ƙara sallah ya tono ya ce wanka ya ranka sallah bai umarci ma musu ranka ba amma shi sai ya ranka shi ana zama da janaba mai ta'alimu da ya ce zama da janaba na haifar da talauci shi ya ka haifar ma talauci Allah ya gafarta mishi don haka ba laifi ne mutum ya zanna da janaba ba na farko sannan na biyu don mutum na da janaba ba shi ya nuna bai da tsalki ba dama sun gina wannan hukuncin cewa mai janaba bai taɓa ƙur'ani don sun aji jiki ne bai da tsalki ko su ko min jawo shi gai wannan hukuncin cewa da an kai wanka sai sun ka ɗauka wata najasa ta tattaɓa jiki ne in mutum na da janaba shi yasa har suka tambayoyi wai in mutum ya yi wankan janaba ruwan da ya raga ana aiki da su ko ba a yi don ganin suka yi jiki ne na da najasa ya sa hannuwa ne to ai inda haka nan ne da sa hannuwa ne ruwan sun najasta kenan ba su wankan janaba sai ya ɗebo wasu in ya koma ɗebo su kuma yana sawa kuma sun koma najasta don haka ga hukunci hukuncin tun asali an aza su bisa ga daba wadda take mai rauni don haka dole gina ta roshe to haka mace mai haila ita ma ita ma don tana haila jikinta najasa ne a ba najasa bane shi ko akwai hadisan Aisha Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta ta shiga masallaci ta ɗauko mai kafet shimfiɗa ce ta sallah ya ƙarama sai ta ce haila gare ni ya manzon Allah ya ce ai haila ki ba ga hannunki take ba mun yi cikin bulugul marami babin haila in kuna ya ce haila ki ai ba ga hannunki take ba Aisha ta shigo masallaci tana mai haila ta ɗauko mai kafet ta ta kai mai shi mai haila na shiga masallaci ko bar shiga ɗaya kenan sannan ta ce manzon Allah maki yawa bisa shi hada guda su hakwana da manzon Allah in dare yayi sai ya tashi yayi alwala sai ya zo ya kiyamul laili bisa shimfiɗan nan Aisha tana bisa shimfiɗan ta ce da yawa in yayi sujuda tuhahi ne suna taba jikinta kuma tana mai haila mai haila ya taba najasa mai sallah ya taba najasa yana magana sallah ka gani to amma ga tuwahi ne suna taba jikinta in ya zo sujuda kuma tana mai haila kuma sallah ta ba ta ɓaci ba shi ya nuna jikin mai haila mai tsalki ne kun fahimta da sauran nasoshi to duk waɗannan da ma'ana musulmi dai cikin kowane hali yake musulmi bai zama najasa ba najasa ba ne ko yana da janaba ko mace na da haila ko jinin biki duka ba najasa ba ce shi yasa ai kaga ya hadisin Aisha mun yau cikin bulugul maran da Bukhari da sauransu tacce manzon Allah sallallahu an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake halatta ga mutum dangane da mata ta in tana haila yace isna'u kulla shay'in illa nikah ko aikata komi da mace mai haila in bancin aure ma'ana in bancin saduwa saduwa ɗaya an ka hana ya halatta a kwana mayafi guda da ita ya halatta a rungume ta ya halatta a sumbance ta ya halatta a yi komi da ita saduwa ɗaya an ka hana don haka ashe najasar ta ce cewa mai haila najasatta ce wannan aƙida ce ta yahudu ga yahudu an ka samu wannan mun karanta hadisi cikin bulugul maram na yahudawa in matan su na haila ba su kwana wuri guda da su duk ko ko ko ta taba ba ka taba shi annabi ya ce a kutun da ba yahudu kuke ba ko aikata komi da mai haila in bancin saduwa saduwa ɗaya an ka hana tun fahimta to Allah ya shiryar da mu to yanzu mun ji daluluwan lauhul mahfuzu cikin qur'ani ko alqur'ani yayi magana game da lauhul mahfuz don haka in mun kai imani da lauhul mahfuz mu ahli sunna mun yi laifi mun yadda da lauhul mahfuz to sai dai akwai wani canfi nan da malaman gargajiya ke yi dangane da lauhul mahfuz kaji Allah ya ce la yamassu illa almutahharuna ko ba masu iya taba shi su kai gare su taba sai waɗanda an ka tsalkake to akwai wata tatsuniya da malaman gargajiya ke watsawa cewa waliyan Allah salihai wai kullum suna tsinkayen lahul mahfuz suna karanta lahul mahfuz wannan ƙarya ta kuma baki kirin baka ƙarya ƙarya suke yi ba masu iya kaiwa ga lahul mahfuz illa mala'iku in ko suna sun mai yadda su gwada mana sannan muka yadda da cewa suna kaiwa ga ƙarya ce kun fahimta to sai alƙalami yanzu mun yi imani da lahul mahfuz ko sai alƙalami shi ko me alƙalami alƙalamin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kudura ta abubuwan da zai kaddaro ma bayi shi ko ina mun ka samu alƙalami mun same shi cikin nassoshin Qur'ani da hadisai ingantattu shi ma misali cikin Qur'anin mu mai girma har suratul qalami muna da sura alƙalami sai Allah ya fara ta da nun wal kalami wa ma yafturun nun Allah ya kawo cikin huruful hijaiyya waɗanda yake buɗe farko wasu surori da su kamar hamim kamar qaf alif lam mim ka haya ain sad ba duk huruful hijaiya ba ne wanda Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi game da su malamai sun ka ce Allah ya buɗe farkon wasu surori da huruful hijaiya ga ka'idar larabci haruffa daban kalmomi da kalma daban jumla daban haruffa su za a haɗawa a yi kalma kamar an ka ce alkitab kaga an haɗa harafin alifun da harafin lamun da harafin kafun da harafin ba'un da da harfin da harfin ta'un da halafin ba'un alkitab to akwai alif can ko alifun da lamun da kafun da ta'un da alifun da ba'un kaga haruffa an ka hada an kai wannan kalma ta alkitab yanzu kun fahimci haruffa ko huruful hijaiya alifun ba'un ta'un sa'un jimun har zuwa ya'un sune huruf to ga ka'idar larabci ba a magana da haruffa haruffa haɗa su aka yi a yi kalma ita kuma kalma kalmomi ake haɗawa sai a yi jumla sai a ce zahaba muhammadun illa suki kaga zahaba kalma muhammadu kalma ila harafi suki kalma kaga an ka haɗa kalmomi da haruffa na harafi matsayin kalma yake kaga sai an ka yi jumla to shi an ka'ida ta larabci to ga ka'idar larabci ba a magana da harafi harafi a yi magana da shi laraba ba san da haka nan ba kun fahimta to don Allah ya zo musu da wata mu'jiza cikin alkur'ani ne mai girma ya gwada musu qur'ani ga garbadau ne sai Allah ya yi magana da haruffa wanda laraba ba su al'adance magana da haruffa ba iyaka haruffa a haɗa su a yi kalma a haɗa kalmomi a yi jumla su aka magana da su kun fahimta shi yasa ku ha ganin duk inda an ka kawo haruffan nan farkon kowace sura to abinda zai biyowa baya magana qur'ani ce sai an ka ce don Allah ya nuna musu ya fara magana da haruffa kamar ya ce hamim ko ya ce nun ko ya ce qaf ko alif lam mim da masu kama da su don Allah ya nuna musu mu'jiza ta qur'ani abin ga da ba ku san da shi ba yau ga an sanar wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum yaren ku abin da ba ku san da ku da uwayen ku yau an sanar da ku game da yaren ku kun fahimta amma dai abin da ya zama mu'tamadi shine a ce Allahu a'lam bi muradihi bi Allah shi yafi sanin abin da ya kani da buɗa farkon wasu surori da da haruffa to sai Allah ya buɗe wannan surat suratul qalami da harafi na nun wal qalami wawun din nan malan sun kace wata rantsuwa ce wal qalami Allah ya ce yana rantsuwa da alqalamin nan kaga alqalami kuma yazo da ma'arifa ashe an san alqalamin wani alƙalami wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta duk abin da zai kaddaro ma bayi har zuwa ƙarshen duniya tun farkon duniya har ƙarshen ta sai ya ce wal qalami ina rantsuwa da alƙalamin wa ma yasruna da abin da su marubuta ke rubutawa su wane ne marubuta kiraman katibina akwai marubuta mala'iku to Allah ya yi rantsuwa da alƙalami ya yi rantsuwa da abin da suke rubutawa to cikin wannan aya sai malamai sun ce akwai abubuwan lura na farko Allah ya rantsa da alƙalami sun ce ittifaqan alƙalamin da Allah ya rantsa da shi shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta abubuwan da zai ka kaddaro ma bayi har zuwa ƙarshen sa'a kun ji wannan sai ya ce wa ma yasturuna da abin da suke rubuta ashe marubutan kuma ba guda bane kun fahimta wancan alƙalami wai rubutu da shi Allah Allah ya yi umarni ya rubuta kun fahimta amma nan kuma sai an kace da abin da marubuta ka rubutawa ashe kenan za mu fahimci bancin wancan alƙalamin da Allah ya umar an ka rubuta sannan akwai wasu marubuta kuma daban mala'iku kenan waɗanda kuma Allah ya umarce suna rubuta wasu abubuwa su ma da me suka rubuta nasu da alƙalumma ashe kenan bancin wancan alƙalami na asali kuma akwai wasu alƙalumma shi yasa in mun ka koma ma hadisin Isra'i da Mi'raji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana tafiya sama sama'u sama'an sama'an akai wagga sama akai wagga sama akai akai sidratul muntaha yace har an ka kai ni ga wata matsaya inda nake jin asma'u fihi sarihal aqlami ina jin sautin alƙalumma ana rubutu ana rubutu da alƙalami ya yake yi SSS to ina jin SSS ana rubutu da alƙalumman su wane ne ke rubutun mala'iku ashe ya nuna bancin wancan alƙalami na ubangiji sannan kuma akwai alƙalami na mala'iku akwai alƙalumma na mala'iku to su ne nan ya ce wa ma yasdurun da abin da suke rubuta su mala'iku bancin rubutun da ubangiji ya yi ga lawal mafuzu kuma akwai rubutun da mala'iku ka yi shi ma rubutun na mala'iku ya kasu kashi kashi bancin alƙalumma na mala'iku kuma mu ma mutane muna damu alƙalumma ko ba mu da to kaga wayannan duk alƙalumma ne kuma duk rubutu ake yi da su to da wannan za mu fahimci ashe alƙalamin ba guda bane to amma nan da Allah ya ce wal qalami bai ce wal aqlame ba yazo da shi mufradi wani alƙalami ake nufi nan wancan da Allah ya umarni an ka rubuta kudurar ubangiji alƙalami na asali wanda yake duk sauran alƙaluman da na biyo baya shi dai a asali kun fahimta to kaga wannan wannan ayat wal qalami wa ma yatruna ta ne mana ishara game da alqalami ashe alqalami gaskiya ne hakan gabancin ayar qur'ani ko ayoyin qur'ani kuma da ke nuna ana rubuta ana rubuta bancin wannan alƙalami na rubutun ƙudura kuma akwai inda Allah ke cewa kiraman katibina su mala'iku kiraman masu daraja ne katibina marubuta ne ya alamuna ma taf'alun suna sanar da duk abin da kuke aikata duk abin da kuka aikata sai su rubuta ashe kenan kun bancin wancan alƙalami na asali akwai wasu alƙalun ma kun fahimta bancin wancan rubutu da Allah ya umarni ai kuma akwai wani rubutu da wasu mala'iku ke yi kuma rubutun mala'ikun ya kasu kashi-kashi to duk waɗannan mu mun yadda da su to bancin nasoshin qur'ani masu nuna alƙalami haka akwai hadisai ingantattu misali akwai hadisin da imamu abu dawud ya fitar hadisin ubada dan samit ubada ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama lalle farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami farkon abin da Allah ya halitta cikin wannan hadisi na Ubada dan Samit shine alƙalami faqala lahu da Allah ya halicci alƙalami sai ya ce mishi uku to rubuta kaga ashe wannan alƙalami na asali wai yi rubutu da shi shi yayi rubutu da kai ne kaga ba mala'iku na yi rubutu da shi ba ashe kenan alƙaluman da mala'iku na yi rubutu kuma daban suke sannan abinda wannan alƙalami na asali ya rubuta daban da abinda mala'iku sun ka rubuta da nasu alƙalumma kun fahimta sai Allah ya ce mai rubuta ƙala sai alƙalamin Allah ya buɗa mai baki ya ce ya rabbi ya ubangiji wa ma za a fito mai zan rubuta ƙala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai ukutun maƙadira kulli shay'in rubuta abubuwan da za a ƙaddaro ma komi hatta ta kuma sa'a har alƙiyama ta tsayu duk abin da zai faru duk abin da zai faru ila kiyamis sa'a sai Allah ya umarci alƙalamin nan ya rubuta ina an ka rubuta shi dawal mahfuz to shine alƙalami na asali wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi wasahu al-allamatul albani fi sunan Abi Dawud babban malami albani ya inganta shi cikin sahihu Abi Dawud kun fahimta to yanzu kun ji hadisin Abu Dawud ko na Ubada dan Samit yace inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami to akwai wani wani hadisi shi ma hadisi sahihi shi ko wanda Imam al-Bukhari ya fitar wanda ka nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ko da ya halicci alqalami ya umarta ya yi rubutu ya halicci sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinsu sannan duk akwai al'arshi to kenan wanne ne Allah ya fara halitta alƙalami ko al'arshi to sai malamai sun kai sabani in ka ce al'arshi to shi ko wance inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa farko abin da Allah ya halitta shine alƙalami sai malamai sun kai sabani wasu sun ka tafi akan wancan hadisi na Ubara dan Samit cewa farkon abin da an ka halitta shine alƙalami daga ba Allah ya halicci al'arshi wasu sun ka ce a in mun kwantar da hankalin mu ga hadisin Bukhari za mu gano al'arshi an ka fara halitta gabanin alƙalami bari mu kawo hadisan al'arshi yace shi kuma akwai hadisan abdullahi dan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya rubuta duk abubuwan da za a kaddaro mahalittu Allah ya rubuta da mi ya rubuta da alƙalamin can na asali da ya halicci alƙalami ya ce alƙalami ya rubuta duk abin za a ƙaddaro mahalittu ko Allah ya rubuta duk abin da za a ƙaddaro mahalittu qabla an ya khluqa samawati wal ardi gabanin ya halicci samai da ƙasai bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin. shekara dubu hamsin Allah ya halicci samai da ƙasai sai Allah ya halicci ko ya rubuta yasa an ka rubuta duk abubuwan da za a ƙaddaro mahalittu ƙala sai ya ce wa arshihu alal ma'i ko da ya halitta alƙalamin al'arshi ne na bisa ruwa ashe kenan ya nuna sai da an ka halicci al'arshi sannan an ka halicci alƙalamin kun fahimta to wannan hadisi shi ko yana cikin bukhari hadisi ne sahihi shi wasu malamai sun kafa hujja cewa a'a al'arshi an ka fara halitta sannan alƙalami to in haka ne ya zamu yi da hadisin ubada kuma da ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai wasu sun ka ce ai hadisin ubada bai da matsala yana yiwuwa ya zan al'arshi an ka halitta gabanin alƙalami sai ya zan maimakon inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam kaga da awwala da alqalama duk ane musu nasaba inna awwala anwa awwala nasaba saboda inna inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama shi kuma alqalama ai mai nasaba saboda zama ne maf'ulun bihi sai sun kace to ai kuma akwai inda hadisin yazo awwalu da rufu'a alqalamu da rufu'a awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu kenan in ya zan da wannan tarkibi ya za mu yi da irabi nai awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu sai ya zan alqalamu shine shine mubtada alqalamu awwalu ma khalaqa Allahu ko yana cikin farkon abin da Allah ya halitta kenan sai a cire inna awwalu ma khalaqa Allahu alqalam sai ya zan mubtada ne da khabari cikin farko farko abin da Allah ya halitta alƙalami na ciki ka ganin sai ya zan ba wai abu na farkon da Allah ya halitta alƙalami ba a cikin farko farkon halitta Allah alƙalami na cikin farko farkon halitta kaga wannan bai korin in ana son a hada su da da hadisin al'arshi hadisin amr ibn al-as na al'arshi kaga in mun ka ce haka nan kaga babu mamaki don an ce al'arshi ya fara halitta amma dai duk malamai mafi yawa sun tafi akan cewa al'arshi shi Allah ya fara halittawa saboda wancan hadisi na Abdullahi bin Amr ibn al-As kun fahimta yanzu an walwale wannan ko to to da Allah ya halitta alƙalami sai ya ce in rubutu alƙalami ya ce mai zan rubuta ya ubangiji sai ya ce rubuta duk abin da zai kasancewa hatta ta kuma sa'a ya ƙala hukutun makadira kulle shayin ka rubuta abubuwan da za a kaddaro makomi hatta ta kuma sa'a har alƙiyama ta sai har za tsaya alƙiyama sai alƙalami ya rubuta to kaga wannan shine alƙalamin na rubutun ƙudura na ubangiji to shine alƙalami na asali na farko wanda an ka fara halittawa to mun yi imani da wannan alƙalamin ina fatar kun fahimta to to bayan wannan kuma sai ya ce falawishta ma alkhalqu mun koma ma littafi ko fallau ishtama alkhalqu kulluhum da duk halittun duniya dukkanin su ehe kahin mu fita don haka yanzu mun ji dalilin lahul mahfuz ko cikin qur'ani mun yi imani da ita mun ji dalilin alqalami cikin alqur'ani da hadisai mun yi imani da alqalami wa bi jami'i ma fihi qadru kima kuma mun jiya da Allah ya halicci alqalamin ga hadisin ubara dan sani sai ya ce rubuta duk abin da za shine abin da an ka rubuta da alƙalamin nan cikin lawal mafusu shine yace wa bijami ma fi qarruqim hakan ga mun yi imani da duk abin da an ka rubuta fihi cikin lawal mahfuzun abin nan da Allah ya umarci alƙalami ya rubuta mun san ko menene ba mu sani ba to kaga waɗanga abubuwan guda uku duka suna cikin abubuwa na gaibi da an ka ce mai imani da su mun ga lawal mahfuzun ba mu gane ba amma dai Allah ya ba mu labari mun yadda mun ga alƙalamin ba mu gane ba amma Allah ya faɗi annabi ya tabbatar mun yadda haka abin da an ka rubuta cikin lawan mafuzun da alƙalamin mun gane amma mun yadda an rubuta don mun yi imani da su ina fatar kun fahimta to sai gaba ta gaba yace falla wishtama alkhalqu kulluhum da duk talikan duniya gaba ɗaya an ka ce talikai ba mutane ɗaya ba duk halittu duk abin da Allah ya halitta sun shigo cikin alkhalqu ai ma khalaqahu Allahu kaga da mutane da aljannu da mala'iku da dabbobi da kwari da iska da itace da komi duk suna cikin halittun Allah to da halittun Allah gaba ɗayansu sun taru ala shay'in akan wani abu katabahu Allah ta'ala fihi da Allah madaukaki ya rubuta shi cikin lauhul mahfuzun nan yanzu ba an rubuta duk abin da zai faru ba abin da an ka kaddaro ya faru ila yawmil qiyamati an rubuta to da mutane gaba da duk halittun duniya za su taru gaba ɗai akan wani abu da Allah ya rubuta fihi cikin lawal mafuz annabu ka'inin cewa abin nan zai tabbata kun fahimta Allah ya rubuta cewa General Buhari 2015 zai yi shugaban ƙasa zuwa lokacin da Allah ya so an rubuta ko ba an rubuta ba to da duk mutanen duniya za su taru akan lalle mu ba mu yadda ya zan shugaban ƙasa ba li ya ji aluhu gaira ka'inin su taru domin su sanya abin nan ya zamba mai kasantuwa ba Allah ya tabbatar da zai kasance cikin lawal mafuzu duk talakan duniya su taru akan mu ko sai mun gani sai mun ga abin da ya kwance buzu na ɗi abin nan ba zai faru ba to lam ya kadaru alai ba su iyawa kun ji maganar imani wala wishtama kulluhum hakan gada duk talakkan duniya za su taru dukkan su ala shay'an akan wani abu lam yakatubuhu Allah ta'ala fi wanda Allah bai rubuta abin nan cikin lawal mahfuzu ba bai rubuta kasantuwa abin ba la yaj'aluhu ka'inan don dole sai sun sanya shi ya zan tabbatacce kun fahimta Allah bai kaddara abu kaza ya faru cikin lawal mafuz mutane su taru su ko haka suka so dole sai sun tabbatar da shi lam ya kadiru Allah shi ma ba su iyawa ba su da iko akan yin haka nan jaffal qalam duk abin da Allah zai tabbatarwa ila kiyamis sa'a an riga an rubuta bayan an rubuta kuma jaffal qalam alqalamin ma ya bushe bima huwa ka'inun da duk abin da yake zai tabbata ila yawmil qiyamati zuwa ranar kiyama to yadda da wannan shine yadda da imani da kaddara shine abinda yan kadariya sun ka musanta saboda baka hauka da kahircin ciya kun fahimta su ba su yadda Allah ha kaddara al'amura to ha kaddarowa mutum shi ha kaddara abubuwa ne to shi mutum ya kaddaro shi da kai da kaya duk mallaka wane ne wallahi khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuka akata a ce wai abin da muka akata ba kaddara Allah ta ba mu kayan abin mu on our own kenan mun zan shugabannin kanmu ba mu da ubangiji ni abamancin waɗannan da afes waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba in an ce mutum shi haƙaddar al'amari ne ba hannun Allah ciki wai da sun kaɗan wa'azi ya kamo sun kaɗan sun ka ce to sun yadda al'amura na alkhairi Allah haƙaddar amma na sheri ba shi haƙaddarwa ba to da alkhairin da sharin mu duk ga aƙidar mu Allah haƙaddaro su kun fahimta to kun ji wannan kaga shi ko wannan yana magana game da duk dai kudura ta ubangiji menene da Allah ya ya halicci lawal mahfuz yayi alqalamin me an ka rubuta cikin lawal mahfuz da alqalamin kadda abubuwan da Allah zai kaddarwa ila qiyamis sa'a to su ne waɗannan abubuwan da Allah ya kaddarwa ga gaba suna magana abubuwan nan da Allah ya rubuta za su za su faru duniya to duk duniya su taru akan sai sun canza ba sai yadda abin ya faru wallahi ba su iyawa hakan ga abin da Allah bai rubuta ya faru ba abin da Allah bai rubuta cikin lawal mafuza ya faru ba duk duniya su haɗu akan sai sun sa ya faru wallahi ba su iyawa wannan shine aikin hankali kun fahimta shi ko waɗannan akwai ayoyin qur'ani masu yawa waɗanda kowa ya san da su daga nuna cewa mutane ba su yawa ma sha'una illa an yasha Allah ba ku san komai sai abin da Allah ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan ko duk abin da ka gani ikon Allah ne duk abin da ke nan bai faru ba cikin iko ne bai kaddara ya faru ba duk abin da kaga ya faru ya faru cikin ikon su da sauransu hakan ga in kuna tunuwa mun yi hadisin Jabir baya wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Jabir ya ce ja'a suraqat ibn malik ibn ju'shum suraka dan malik dan ju'shum sahabin annabi ne ya zo faqala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah bayyin lana dinana bayyana mana addinin mu ka an na kulikan al'ana kamar yanzu an ka halicce mu fi mal'amalul yau don me ake aiki yau aikin ibada sallah da azumi da tauhidi da zakka da hajji da sada zumunta da sauran abubuwan da an ka ce don me muka yi tunda an ce an riga an rubuto komi sannan da makomar mu dan aljanna an rubuta tun cikin lawal mafuz dan aljanna dan wuta an riga an rubuto sallami akai shi amma ana fi mal'amalul yau don me ake yin aiki yau a fi ma jaffat bihil al'alamashin ana aiki ne domin tabbatar da abin da alƙalumma na bushe game da shi abin da Allah ya riga ya hukunta shi ya rubuta shi wajarar bihil makadiru kuma kaddarori na ubangiji sun gudana da shi an fi masu ƙubila koko ana aiki ne don abin da an ka fuskanta ƙala annabi ce la bal a'aha fi ma jaffat bihil al'alam ana aiki ne ga abin da alƙalumma na bushe game da shi wajarar bihil makadiru kuma kaddarori sun ka gudana game da shi ashe sallar da kake kana yi ne domin ka tabbatar da wannan rubutu da Allah dama Allah ya rubuta aljanna hake don haka sai ka yi sallah don ayi unhani da ita a saka aljannat tun da ba a sa kowa aljanna kuma sai mai sallah kun fahimta to dama tun kayan a halicce ka tun kana cikin cikin uwarka wata uku ko tun kayan a halicce ka Allah ya rubuta dan aljanna kake ashe kaga Allah shi zai sawa kama ayyuka na yan aljanna kun bai alƙawarin sa kowa aljanna ba sai wa'in nabbe shi sannan an rubuta dan wuta hake in ka zan mutumin kirki Allah bai alkawarin sa mutumin kirki wuta ba don hakan ga ashe kenan ayyukan da za a sa kai na ta'asa na sabon Allah an sa ka kai su ne an daidaitar da kai ga yin su ne domin a tabbatar da wancan abubuwa da Allah ya rubuta alƙaluma sun ka bushe cewa kai dan wuta ne shi yasa ku ga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sababiyar rubutun nan da an kai ga lawhul mahfuz dama an rubuta an dan wuta ne amma sai ya kashe rayuwa ta yana aikin yan aljanna amma kuma cin ga lawhul mahfuz an rubuta dan wuta ne me zai faru ƙarshen rayuwa ta sai Allah ya rikita shi sai ya yi yuton sai ya zo ya yi aiki na yan wuta ƙarshen rayuwa ta yana aikata aikin yan wuta ya ɓata ayyukan yan aljanna da ya sai ya mutu dama ƙarshe Allah ka la'akari da shi sai ɗaya sa shi wuta kaga duk shekarun da ya ɓata yana aikin aljanna ba su yi amfani ba shi yasa kullum mu kwana da sauna yaya ƙarshen mu zai zama ƙarshe Allah ka la'akari da shi mun yau baya ba farko ba hakan ga dan wuta shi ko dan aljanna zaka ga ya kashe rayuwa ta yana aikin yan wuta amma kuma can galol mafuzu an rubuta aljanna ne can ƙarshen rayuwa ta sai Allah ya canza mai zuciya sai ya yi yuton sai ya zo ya aiki na yan aljanna sai ya ruguza duk aikin can na yan wuta sai a sashi aljanna Allah ya kyautata ƙarshen mu kaga ashe kenan me ake aiki da shi kaddaro wacce ne ga da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta hakan ga wannan magana ta Imam Dahawi yana tsokaci ne da wani hadisi mai tsawo hadisin Abdullahi dan Abbas ko wanda Imam Ahmad ya fitar hadisi ne sahihi dan Abbas ya ce kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawman wata rana na kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace mini ya gulam ya kai yaro domin dan Abbas yana cikin matasa yana cikin waɗanda ko da annabi ya mutu ba su kai shekara ashirin ba irin su aisha su ɗan umar su wane ne su ne mata su anas ɗan malik da sauransu yace na kasance bayan manzon Allah wata rana sai yace min ya gulam ya kai yaro Allah wa allimu kalimatin kana so in karantar da kai wasu kalmomi ashe kenan ana karantar da yaro shari'a yara ko to ga sunan ihfadillah annabi yace ka tsare Allah ya hafarka sai Allah ya tsare ka me ma'ana ka tsare Allah ka bi dokokinsa ka bi dokokin Allah sai Allah ya kare ka ashe menene la ya tsari babba biyar dokokin Allah abinda Allah ya ce kai ka ce kai gwargwadon iyaka abinda ya ce ka bari ka nisantai insha Allah Allah zai baka kariya amma ka saba ma Allah don wani mushriki ya yi makacin yalla ya kasa ga kunkurun ka ko kasa wallahi wanda ba ta tsare ka da layan nan za a cin mutuncinka kun fahimta to sai ya ce ifadillah ka tsare Allah ya faska sai Allah ya tsare ka ifadillah ka tsare Allah ka tsare biyar dokoki ne kenan tajidhu tuja haka za ka samu Allah gaba gare ka yanzu kamar a baka odale ga al'ada odale baya gare ka ya tsayi ko to ba za a ce Allah na nan baya gare ka ba sai a ce yana nan gaba gare ma'ana dai za ka samu Allah tare da kai kun fahimta da dukkan tsare biyar dokokin Allah to Allah na nan tare da kai da mi da kiyayewarsa don haka ashe ba abin da ka sa mutum cikin aminci kamar biyar dokokin Allah kun fahimta amma ka saba ma Allah ka ce wai ayi ma addu'a ba wata Allah bai ko an yi bai amsa dan an ka tashi addu'a su masu addu'a za su roƙa Allah to shi ka saba ma ba ku da shiri yanzu mutumin da ba su da shiri in an ɗauki bukata ta an kai ma abokin gaba ta tana biya ba ta biya don haka ashe matakin farko na addu'a biɗi yadda da Allah tukun. Biɗi ka samu zama lafiya lau da Allah, amma matuƙar kuna cikin tsanki, to akwai matsala. Yace za su alta in za ka yi roƙo, fas'alillah ka roƙi Allah. Wane ne abin roƙo? Allah. Don shi adda abin bai, shi adda wadata wadata mutulaka wadda ba ta tsoron talauci. Kuma shi a mawadaci wadata wadda ba ta neman komi, komi ya ishe shi. Abin da aggare ya isai. kuma da zai tara duk halittun duniya gaba ɗaya tun na farko har na ƙarshe ya ce kowa ya kawo bukata ta ya biya ma kowa bukata ta abin da an gare shi bai rage ba face kamar abin da yan ka ɗauki allura na ya karma da aka ɗaukin hula da ita dunas ta tsoma cikin gurbin maliya to abin da zata in ta rage gurbin maliya da wani abu abin da zai ba halittu ne suna rage mai wani abu ga abin da in bancin shi da irin wannan wadatar don haka in za ka roƙo roƙi mawadaci amma mutum ɗan uwanka shi ma matsayaci ne antumul fuqara wallahu huwal ganiyul hamid ko to duk ku matsiyata huke Allah shi an mawadaci kuma godadde ta bakin waziri Ibrahim da ya ce kamfen wani ga ya ce ya ku matsayata ka ce ba matsayata ba talaka ya ce talaka suna da kudi to ya ce duk da bambancin su to yace idza sa'alta in za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah ashe roƙon wani wanda ba Allah ba kuskuren hanya ne ka kai bukata inda mabukaci dan uwanka Allah shi an mawadaci shi ya kamata ka roƙa kuma shi ne karimi Allah yana jin kunya in ji annabi Allah yana jin kunya bawan sai ya daga hannuwan sai ya roƙe shi Allah ya mayar da hannuwan nan zero sifiri Allah yana jin kunya amma mutum yana da ka roƙe shi ya ce ya hankuri bai jin kunya to ashe daga ta sama mara shi kunya daga ta sama mai jin kunya hana ma washi ma shi wanga mirsi sai kace ma ya hankuri kaga bai ma ce ma babu ba da ji ya hankuri wato akwai su baka dai abba ai shi amma ana ya hankuri in babu sai ya ce to wallahi ka riskan ni ma yau haka nan tashin annabawa ne amma da jin ya hankuri wato akwai su ma dai babu babu zuciyar baka to shi Allah yana jin kunya a roƙai bai ba su ba kunya yake ji shi yasa ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan karba muku alkawari ne na Allah kon roƙai zai karba to Allah ya shiryar da mu yace wa idza anta in zaka nemi taimako kuma fasta in billah ka nemi taimako da Allah don me don shi a qadirun ala kulli shay'in kuma shi a qawiyyun alladhi la yu'jizuhu shay'un shi an mai karfi karfin da komi bai gagara ta yanzu general buhari abubuwa na wannan gagare matsayi ne na shugaban kasa zai yawa ga magunan ya kai majalisa sun mai sai ta gagare kuma ta gagare ba ya kai masu ambasadodi sun mai suwa ta gagare ya ya ya cire bukola hayo bukola ya haɗe da yan uwa ne ya ki ciruwa kaga bukola ya ga kun mutukan ba cire bukola ya ba gwamnati ce ba za ta tafi da aka sun ta tafi ba don su an hana ruwa gudu don haka ga sai mu ce sak ba wanda saktawa illa Najeriya kamar General Buhari. To daga General Buhari sai wa? Sai mu 'yan Najeriya. Don manufofin ba nashi ɗaya na ba abinda an manufa ta ya gyara ƙasa. In ya gyara ƙasa ba zai jin daɗi shi ɗaya da shi da iyali nai. Duk mu 'yan Najeriya za a gyara mai ita musamman mu shi ko bata gyaru ba min rage mai. Abubuwa zai yawa yanzu ko bai mutu ba yana da rai yanzu ko ba shekara saba'in bai mi rage mai. duk wanda ya kaso yanzu yana iya wanke yar shekara goma sha uku ta in ka gane da budurwa sai dai ta kaza ta mai a bashi abubuwa zai yawa yau in an gasa haɓa wannan harkar yara ce kun fahimta ashe kenan gyaran da ya kaso yana son yayi saboda masu tsakin gyan rayuwa da mu da ɗiyanmu da attahe da jikoki to to sai wasu kattan banza sun ka to sun ka taushe sun ka hana saboda biyan bukatoci na sun sha tafi ciki duk barayi ne duka barayi ne barawo yana yadda ka ce mai hada za ka yi da sata da cin hanci da rashawa shi yanzu mun gano ba npdb da barayi ba yan apc suwa na annan yau sun zama mai abin ga karfin kafa sanatocin nan na apc yan tushen na apc da masu katon kai da masu gyamma da masu mai su ne su ne saboda mai suko akwai wanda bai son a gyara ƙasa to su ba su so saboda ba wai ƙasa in su ma suna son ta gyaru amma sun san gyaruwar ta halakar su ta su ko ba shirye suke su halaka ba sun yi son yan najeriya duka su halaka sai mai addu'a kaga sai mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala kai mana maganin waɗanga mutane kai mana maganin sai da addu'a sun riga sun shiga gaba kuma sun yi ƙarfi kuma an kai rashin sa'a shi Buhari ba dan siyasa bane shiga siyasa ɗaya Buhari ba dan siyasa na ba ai siyasa haka ce kamar kasuwa Hausawa sun kace dole ne cin kasuwa da maki haka ne ko ba haka bane kana cewa kai tunda akwai wani makiyanka ba za ka je kasuwa ba dole ne cin kasuwa da maki to haka siyasa take siyasa ba sai wanda ka kaso ko kaka shawa ko ra'ayin ko zan guda ɗaya ba in kowa jawowa za kai da nufin a taimaka maka mai musamman dai waɗanda ra'ayi na zo guda ko kana so ne ko baka so ne in dai ra'ayi ya zan guda to zaka jawo shi to shi babu ruwa ne da wannan yanzu matsayi ne na shugaban ƙasa shi abin da ya kadibi tun da shi ai ba gida ne za a gyara ba Najeriya za a gyara kuma Najeriya ba tashi kawai bace ta ɗan Najeriya don haka hakkin kowane ɗan Najeriya na ya kawo tashi gudunmuwa bai la'akari saboda zama ne ba ɗan saya bai la'akari to ai kai ɗaya ka son gyaran da kai da wasu 'yan ciraru wasu ba su son a gyara don an ka gyara almunda hannar da suka ba su komai ya kasa gano haka nan don haka shi irin haka a taya iskan ma'awa ne don Allah muna son ka taho ka bara muna bayar a taho ya samu mutu bai iya yi shi wanda ya bada kai ne dole kowa ya bada kai ne shi yasa kan ga sanad din taka su kashi biyu akwai bangare ne akwai bangaren bukola haka ne ko ba haka bane to yanzu daidai da yan bangare ne suna nan bukola na sai suna koma gehen bukola saboda shi ko ka goyi bayan buhari ka goyi bayan banza don ko fbm bai baka ko na gode bai ce ma don shi ɗaukar ya kai shi aikin ƙasa na ya kai kai ma zo a yi aikin ƙasa to ko ana aikin ƙasa ba a bada wani abu mutum bai gyara gida ne ba ya bar gida ne babu shinkafa bai bada kuɗin cewa ne ba ko ya tai a gyara ƙasa ina ƙasa ka gyaruwa ga gida ne ya barkace don haka ba shi abin da zai sayin shinkafa ya ajiye ya ba hajjiya kuɗin cewa ne sannan ya tai koyi aikin gyaran ƙasa ya ma ya samun hankali kwance to shi bai da wannan tunani saboda mi saboda zama ne ba dan siyasa ba inda dan siyasa ne yau akwai wanda aka neman yadda ta ga kasa kamar shugaban kasa da yanzu mafi yawan yan bukolan nan duk ya maishe su nashi to yanzu ba na bukola ya mai su na nashin ma bukola ya amshi don bukola da waɗanda aka rishi su yan siyasa kuɗi suka ba su tunda sun gano ko kai ba ba ko ɗari wata ya ƙare an san albashin bai isa ka tunda akwai talaka da na zaɓe ka suna can suna sai a samu ɗan wani abu honorable ga abin ga a ƙara an baka ka ce Allah ya saka da alheri my senate president wani wata an kowa baka wani wata an kowa baka ba sai ka bar wancan baka dawo nan haka yayi mai don haka yanzu har su na yan gehen Buhari yanzu sun koma bukola to banna ta gama ko bata gama ba zuwa gaba suna suna kari wasu abin za su yi Allah ɗaya san abin za su yi Allah ɗaya don haka yanzu sai dai addu'a sai dai addu'a ku saurari naja'atu naja'atu ta ce buhari shine jininta buhari shine tsokarta buhari shine jijiyarta haka ta ka faɗi ko amma naja'atu ka buɗe baki tana sukar buhari gashi nan yanzu ana talla wofin litan tana sukar buhari ina da wani ƙane ƙane na ne yana madina yana karatu ku diba wanda an madina yana karatu amma ko mu da annan siyasa ƙasar gaba ta sha muna kai kamata ya ba da ka soki buhari gara ka soki ubanai shekaran jiya na ga yayin rubutu ya fara sukan buhari abu ya ɓaci ko bai ɓaci ba yanzu an kai ƙarshe ai tun da inda ka gama ta ta yafa wadda suke tare ba ya sake ta balle a ce ai don zafin ya sake ta ne suna tare kuma mulki yana bisa mulki bai kare ba ta hito ta soki fa ai kasa abu ya kare yanzu mutum guda ya rage soki buhari shi ai yusufu ɗanai kuma shi ma sai ya soka in dai muna da rai yusuf ɗani shi ɗaya rage yanzu duk wani masoyin buhari yau ya buɗe baki dole ya gama kariya ya ga an ba ta karuwa saboda saboda wrong policies wrong policies saboda ba ɗan siyasa ba ne ya kada ya shiga siyasa to muna roƙon Allah shi ba mu mahita ko kana da kyawo haɗa da wanka kaji ko yana da farin jini gwargwado amma kuma shi ɗaya yana isa ha to ai akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an halicci zukata da sun wanda ke kyautata musu sannan an halicci zukata da kimai ko mutum na son ka jama'a yana son ka matukar so ya haɗu tashi ka kai ga mulki amma abubuwan da ya fi ƙarfi yanzu lokacin mulkin ka maimakon ya samu ci gaba yau abu sun koma mai ba abin da ya fi ƙarfi ya ƙarfi ne ina magana so take najja'atuha babu in bancin bello ya ni ban san mai hitowa ya cicciki jonathan ga hili irin wannan ja tuka yi ba ta yabi buhari to shine shekaran ta ce mu yanzu abin da muka so ba mu bukatar abu na ci gaba ko guda ga buhari abin da muka so ya maidan muna najeriya wadda jonathan wadda ya amshe ta ga jonathan in yayi haka nan za mu yi mai taɗi na ja wallahi ba bakin cikin da yake muna mu musulmi yan arewa wallahi kamar ga magana ta najatu yau irin na ja'atu die hard ta Buhari die hard ba ita ba ta wuce yan goyon bayan Buhari ita die hard ta yan yan ga muka shenin Buhari na yau ita ka buɗe baki ita babu yadda za a yi duk alherin da Jonathan ya sannan ba ta gani nai yau ita ka buɗe baki ta ce ba su bukatar ci gaba ko guda ga Buhari abinda suka bukata ya maidan musu Najeriya wanda ya amshe ta da Jonathan to faɗi shikenan ai mun failing we have failed kuma abinda aka ɗari buhari da shi a tauraro mu mu musulmi yan arewa muna da wanda ya shi shi ba mu da to in ya zan haka to waza mu koma kara kuma gobe kana haɗa buhari da atiku kana haɗa haida kwankwaso kana hada shi da wa kuma wani yace kada hada shi da ba farawa eh duk 'yan siyasa arewa waɗanda ke ƙoƙarin kaiwa ga mulki tsakani da Allah in dai ana maganar zaton gaskiya da adalci da riƙon amana duk Buhari yana gaba gare su fi su bi tsakani da Allah kuma kowace jam'iyya yake kasan da haka nan to ga wanda ya zama gobe ɗan arewa in dai mun san kunya ɗan arewa mana ko mu hituwa yace ya takara Buhari shine tauraruwan mu wanga zamani ga al'amuran duniya dai ban ce na addini ba na addini muna gaba gare shi ko shi ya san ga addini muna gaba garai maga al'amuran duniya abinda ya bayyana irin kyakkyawan zaton da ake wa mutane don Allah shi ya san abinda mutum ya kumshe cikin zuciya tai kyakkyawan zaton abinda ya bayyana Buhari shine tauraro ga duk yan arewa duk jam'iyyar da kake in PDP kaka in APC haka in Abga haka in wace haka shi a tauraron mu shi muka iya gabatar suwa ba wata tsalmi mai munin da ba mu iya bada amsa game da shi to ga da ya zama don haka tsakaninku da Allah mun ji kunya ko ba mu jiya ba mun ji kunya ku diba man gyada ko da ya hau kwalba naira ɗari tamanin take yau kwalban man gyada naira ɗari biyar naira ɗari biyar ɗari tamanin yanzu yan ana kashe shi yana iya sake mai shaita ɗari tamanin shi a illar that is the worst part of the story ko da jonathan ya sauka dala 196 ya batta yau 480 take 500 ta sama in ana kashe shi bai da wanda yake ya maishe ta 196 man hetur zamanin jonathan ko da jonathan ya sauka lita naira 87 take yau 145 lita take kuma in ana kashe shi in mai ya koma in mai ya koma ganga lita na bai koma naira 87 sannan shi ya buɗe baki lokacin da ana kamfen ya ce a sai dan maɗan Najeriya litan mai naira arba'in an zaluntai. Shi ya faɗi hakan da baki nai. Ya ce a an sai dan maɗan Najeriya litan mai naira arba'in an cutai. To yau gata ya sai su a ɗari da arba'in da biyar. Ana nan ana cewa a koma gona a koma gona to mutane sun koma gona ba na wani taimako gwamnati ta yi musu. tun kafa Najeriya zuwa yau taki bai taɓa tsadar da ya ba shekarar bana. Baka sun ni na san manoma zai yiwa da sun tai sun sassabe gona saboda halin rayuwa babu abin hannu sun kasa noman gonakin. To me hannun kiran da gwamnati ya koma gona da mi za mu koma gona? Gona da kuɗi za a aikin gona ko ba da kuɗi ba? To ku faɗa mana ina kuɗin da gwamnati ta basuwa ga manoman don ta tallafa musu. an yi damana an ƙare zamanin buhari wani taimako ta ba manoma sai ga wani duk maganganun banza ne da sauransu to shi ne yan an kai sai yare yan bana bakwai su ta fita zuwa baka da kishi baka sun musulunci kana sukan naka in na mai lahi ba a suka tai rashin faɗin gaskiya to mun yi adalci in wani ya yi mun ce bai yi daidai ba dan uwanmu in ya yi iri ne irin abin da wancan ya kuma yi shiru mun yi adalci ba za mu zama marasa adalci dole sai mun haɗi buhari bai yi daidai ba wasu rairai dole sai mu in ku ana kashe mu sai mu haɗu wannan kuma abinda muka so ba wai ku mun ka haɗa musu muka ta kai ga kunne nai kuma Allah ya sa in ta kai ji ciyo ciyo muka son ya jiya magana saboda ciyo ta hana mai kwana don ya ta ya gyara ba su muka in mun ka ya ji daɗi ba su muka ya ji ciyo ya ji ciyo in ya ji ciyo ya zama sababi ya gyarawa don in ya mu haka ya mu da abin haɗi na har abada wanda ba mu iya amsawa ba abin zan ko mu ce mai yan kudu shi yasa ko ya gyara ko mai barna da shi mu shi an matakin da mun ka ɗauka yanzu ko a gyara ko mu ɓata gaba ɗaya mu nuna ba namu na ba to Allah ya shirya da mu to mu tafi yace wa idza anta in zaka nemi taimako fasta in billah ka nemi taimako ga Allah don Allah shi adda iko shi adda karfi shi abba abin da ya gagare shi don haka in zaka nemi taimako ka nemi taimako gare shi wa alam kuma ka sani annal ummata cewa al'ummar duniya lawish ta ma'azza za su taru ala an yanfa uka bishiyan akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa uka ba su iya amfanar da kai illa bishayin sai da abu kadka tabahu Allah laka wanda Allah ya riga rubuta shi gare ka ashe an yi rubutun ko ba a yi ba da me an kai rubutun da alƙalami cikin me cikin lawal mafuz ashe ke lawal mafuz gaskiya ne alƙalami gaskiya ne rubutun gaskiya ne kun fahimta wala wishtama'u kuma da duk za su taru su al'ummar duniya ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in sai da wani sai da abin nan karkata ba wallahi alaika wanda Allah ya rubuta shi ya same ka duk wani alkhairi kenan an riga an rubuta duk wani sharri ba kullun wani bane Allah ya riga ya rubuta ko da makiya sun kulla ma in Allah bai rubuto sai ga sun yi sun kare ba su ci nasara ba in ka ga sun ci nasara kar ka dauka su ne ka dauka haka Allah ya kaddaro rufi atil aqlam kuma alqalum ma na rubutun an dauke su kaga nan sai yace al aqlam bai ce qallam ba kun fahimta ashe kenan ya nuna rubutun kaddara kuma ba rubutu guda an kai ba bancin wancan rubutu na asali da an kai da alƙalamin asali kuma akwai wasu marubuta kuma da an kasa sun ka rubuta misali hadisin dan mas'udu hadisin muslim wanda dan mas'udu wanda aka karbo daga dan mas'udu yace inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'una yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu murghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayumaru bi bi arba'i kalimatin ay bi katbi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa shaqiyin aw sa'idan wannan rubutu ne ko ba rubutu bane wai shi mala'ikin da Allah ya rubuto ya aiko kaga ashe bancin wancan rubutu na asali kuma akwai wani rubutu da aka sa mala'iki yayi kun fahimta shine na biyu baya ne kuma akwai wasu mala'iku nan tare da kai wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma tafalun su ko rubutu ba kaddarorin mu ba a abinda mun ka aikata su ko suka rubuta kaga ashe rubutun kala kala ne alƙallon kuma kala kala kun fahimta sai annabi ya ce rufe atul alqalam an dauki alƙallon ma wajafatu sufu kuma takaddun duk sun bushe kuma ba abinda ake iya tamfarin ba abinda ake iya tamfarin na balle siyasa ku ta ci zaɓe gwamnan ka ne ya sa a canza wani abu a ƙara wani abu wanda Allah bai shi ma gwamnan bai iya tamfarin ta nashi balle na haka ya ce rawahu tirmizi tirmizi ya ruwaito shi wa qala ya ce hadithun hasanun sahihun kun ji wannan ko wa fi riwayati gairi tirmizi cikin wata riwaya ta wannan hadisin wadda ba tirmizi ya fitar da ita ba ita ma ingantacciya ahmad ya fitar da ita yace ihfadillah ka tsare Allah tajidhu amamaka za ka same shi gaba gare ka shi an ma'ana fassarar tajidhu tujahaka za ka same shi gaba gare ka da kiyayewarsa ta'arraf ila Allah kuma ka nemi sanin Allah fi rakhai cikin lokacin wadata ya arifka fi shidda sai ya sanka lokacin da kake cikin tsanani sanda kake cikin wadata yanzu an daɗe ka gwamna ba kana cikin wadata ba ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko sanata ko an yi ma darakta ko famanin sakatar ko wani abu kana cikin wadata to bi dokokin Allah shi an nemi sanin Allah bi dokoki nai ya arifka fi shidda in ka yi ritaya ka koma goro ko abin sai shi ko sai ya kawo ma tallafi shi an ma'ana ya arifka fi shidda sadda kake cikin wadata nemi sanin Allah ma'ana bi Allah in tsanani ya taho sai Allah ya san da kai don haka zamanin Jonathan da ake cikin wadata jama'a ana cikin wadata ko ba a ciki mun bi Allah ko mun saba mai to shi yasa yanzu ga ya to ko mun roƙa to sai dai don rahama ta dai koko sanda kake cikin wadata kakka saba ma Allah bai Allah domin no condition is permanent in wadata ta kare lokacin jarabawa ya taho to dama na Allah kake in kan roƙe zai saurare ka amma sanda haki cikin wadata ka saba ma Allah yawan don hali ya canza in ka kire ni haka sun yayi ma ba ku da shiri fa sannan in bancin rashin zuciya mai gamma da Allah tun da ba ku da shiri ka tayi roƙon bukata inda maki akwai rashin zuciya da ya wuce wannan an ce ku bar liwaɗi sanda kun ka samu kuɗi kun ka samu mulki kun yi liwaɗi an ce ku bari baya da kyau kun ki bari yanzu in mulkin ya ƙare ta juya yanzu kun kira Allah me kuka san ya yi muku an ce ku bazda na kun ki bari wasu masu yi aka nufi an ce ku bas tsafe tsafe a ba kwalkwalar idanun yara ana ɗebe ma yara idanu sadda kuke cikin wadata kwasan mutanen mu sun yadda Allah shi ka bada mulki amma tsare mulki ba aikin Allah na boka ya ka tsare mulki sadda ana neman mulki za a neman lamai sai addu'a amma in an kai ga mulki to mallamai sun kare sai a neman bokaye to bokaye ka ce a kawo mai idanun yaro wanda bai balaga ba a kawo al'auran yaro a kawo al'auran mace a kawo kaza a kawo kaza don me don kariyar mulkin to Allah ya shiryar da mu to shine yace ta'arraf ila Allah fi rakhaya ka nemi sanin Allah lokacin da kake cikin wadata ya rika fi shidda sai Allah ya san ka san da kake cikin tsanani wa alan kuma ka sani annama akhta aka cewa duk abin da ya kuskure ma abu ya taso ma sai ya kauce bai same ka ba to lam ya kulli su ba ka dama bai zamo yana samun ka ba kakka ɗauka layin da an gare ka cikin aljihu ta sa yara na je je duci ya kawo sai ya kauce ka ɗauka layin dama Allah bai kaddar zuciyar ne ya same ka ba aikin laya bane laya ko ba ta iya yi in kana musu ko ɗaukar ta jiwa da ita ka gani in tana tahiya ko ba ta tahiya jiha ta wata hagani tana konewa ko ba ta konewa to ba ta kare kan ta ba ta kare ka kaga an samu ƙahon rago an samu layan an liƙa ga shago ko ga gida inda ƙaho na iya kariya sai ya kare ragon nan kada a yanke shi ta wani to bai kare ragon da yake liƙe gare shi bai ya kare ka kai kun fahimta to shine yace ka sani annama akta aka cewa duk abin da ya kuskure ma lam yakun li yusibaka dama bai zan yana samun ka ba Allah dama bai kaddara ya same ka ba wa ma asaba kuma duk abin da ya same ka lam yakun li yukhti aka dama bai zan yana kuskure ma ba Allah ya riga ya kaddara zai same ka don haka ba maka wasu ya same ka wa alam kuma ka sani annan nasara cewa cin nasara ma asabir yana tare da hankuri duk wanda ka ga ya ci nasara sai da ya hankuri yanzu bari mu hara da shugaban kasa Buhari shekara ta nawa yana siyasa tun 2003 ya shiga ya shiga takara an ka kasai an kasai ko ba a kasai ba ya te kotu ya yi sama da shekara biyu yana shari'a an kai wace ai shi yasa kaga yanzu an yana musu buloli ramuwa ta ta'addancin da sun kai mai sannan a dulo shi kotu aka zabban tausayi yanzu mutane suna nan suna zargin zara da uwarta da yan uwanta wasu suna ah kun manci shekarun da sun kai tawaye cikin bakin ciki lokacin walwala ya to kuma su ki walwala kun tanye su sanda sun kai bakin ciki ha don ku basu wanga lokacin su ne su walwala a su a kawo mata akwatin miliyan ni ruwanka ba cikin kuɗin gwamnati bane yaro ba ma'aikacin gwamnati bane ba ne dan kasuwa ne hamshakin mai kuɗi ne kowa a Najeriya ya san indimi masallaci ne mallan jafar ka tafsiri a ko sama da shekara ashirin kafin ya mutu tafsira masallacin indimi duk tafsiran da kun kaza mallan jafar can an kai su to aka am shakin mai kuɗi ne ba da shi da uba ba wanda an ma'aikacin balle ka ce ai sun yi aiki sun yi sata a kuɗin uba ne ne ko ba shi ya sheke aya ta yi zara ta yi abinta amma dai a bi dokokin Allah ka a saba ma Allah mu shi dai an nasiha mu kada a saba ma Allah kaji wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith san da sun yi to yau tun da lokacin su za su yi abin su kamar gobe na kuma an ce ba su bane wasu ne amma dai mu bukatar mu guda don Allah kada a saba ma Allah duk abin da za a yi a yi yadda Allah ya ce kada a saba ma Allah duk wanda ya yi abin da Allah da abin dukiyar da Allah ya bashi ba a cewa ya laifi inda alun bazzaranci bai shiga ko wani abu na saba Allah don ku tsale su yi abin su to ina yake wa alam ka sani annan nasara cewa nasara ma asabar tana tare da hankuri kaga buhari ya shiga zabe tusa da ansiri an ka kasai inda ya zuciya ce bai komai da yanzu bai san shugaban kasa ba tusa da ansabin tattaho an ka lallabai ya koma shiga an koma kasai obasanji wa ne na wa ne ya kasai kaga akwai ciyo amma dai babu ciyo kware don wanka ya kashe ka yar aduwa kane ne na sai kane ne ya kasai don tare da wane sun kai aiki shehu musa yar addu'a don haka yar addu'a kane ne ne to tun wanka na kashe ka kanin ka ya kashe ka kaga ita kan akwai ciyo yayi hankuri yace bai koma takara tusa da an siri tattaho an ka lallashe shi 2011 sai ya takara da danai jonathan danai na na ciki ne haife ya haifi jonathan jonathan shekara ta nawa hamsin da wani abu shi ko saba'in da wani abu garai kaga akalla ya ba shekara ashirin duk wanda kabba ashirin ko ka haifai sai ɗane ya kasai ya ce kai ya bai koma siyasa har abada bai koma ya bari haka nan ba shi ya gama shi da buba galadima ba ya ce musu bai koma yi sai sun ka jiga ya can ya shiga kun bai faɗa musu zai koma ba bu galadima ce ni dattijo nake ba magana biyu sai bayan da yan takardu suke ta ce yan takardu sai to kaga shekara hur hudu har sau uku shekara nawa kenan sha biyu an ka koma wasu hudu sha shidda kenan sai ga ta sha shidda sannan Allah ya bashi nasara inda bai yi hankuri bai na kai ga nasara kaga don haka duk wanda kaga ya ci nasara ba oba na yadda hitowa ta ci nasara ba sai da tambayi shi rayuwa ta zai faɗa ma daruruwa da yanukan da ya fama da su na bakin ciki da wahala kafin ya kai ga nasara to duk wanda bai iya hankuri to bai bai samun nasara don haka alaikum bis sabri ya ibadallah yace wa alam ka sani annan nasara nasara ma as-sabr tana tare da hankuri yasa kaga waɗanda ba su da hankuri ran da an ka haɗu sun ka jaye wasu su ga na biyu wasu ga na uku wasu ga na hudu amma dai ga tunan yanzu an kai gare ta to Allah ka ba mu nasara ga duk al'amuran mu kuma ka ba mu hankuri wanda zai kai mu ga cin nasara wa annal farja kuma budi ma alkarbi yana tare da bakin ciki duk wanda kaga an wa budi to sai da ya fama da bakin ciki baya don haka zahara ga da annan yanzu kun ga tana cashewa ku tambaye ta kwanukan shekarun da ta yi cikin bakin ciki ubanta yayi takara suna dibin su kai sai a kasai sannan ba su da addiya ne ba ko alaka an ka sani ta zumunta tare ka da Buhari gwamnati na wani abu da kai to ka gani don haka sai da sun kai zama cikin bakin ciki da kunci to yanzu lokaci yayi ku basu su dan sakaya kafin ya wuce kuma akai wani gida yace wa annal farja kuma budi ma alkarbi yana tare da bakin ciki don haka inda dukkan ga bakin ciki yayi yawa to insha Allah budi na nan tahi Allah shi kawo mana buɗi ga al'amuran mu. Wa anna ma'al usri yusra kuma tare da kowane tsanani akwai sauƙi. Haka Ƙur'ani ya ce, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra tare da kowane tsanani akwai sauƙi. Lalle tare da kowane tsanani akwai sauƙi. Tsananin guda ne amma sauƙin biyu ne tunda ya zo da nikira. Shi ne annabi ya ce lan ya galibu usrun yusraini. Tsanani guda ba zai rinjaya sauƙi biyu ba. Sauƙi guda biyu Allah ya ambatai, amma tsanani guda ne. kun fahimta don haka ku yi hankuri halin da ake ciki jarabawa ce kawai za ta wuce insha Allah ta'ala ba an yi irin ta baya ba kun mance an yi yawan hana baka ce an yi muda me ma'anar muda mutum sun ɗaya kai muda wato tamka ce kala sun ɗaya kai mata ta ta muda sai ya sake ta don ya an gaji shi ne ma'anar muda ashe kenan ba yanzu an ka fara ba duk jarabawa ce sun wuce ko duk suna nan to wanda ka ga waɗancan sun wuce haka gaza ta wucewa mu roƙi Allah ya sa ta wuce muna da imanin mu kada ta wuce muna da imani shi an matsala ta wuce ma da imani Allah ka tabbatar muna da imanin to ka gani to haka dai to yace alqallumma yace wa qad ja'at alqallam fi hadhihi alahadith wa ghayriha majmu'a alqallumma sun zo game wuri guda cikin waɗannan hadisan da wasunsu sai ka ɗauka kamar alƙalumman guda ne yace fa dalla zalika ko ko majmu'a wanda an kawa jami'a alƙalun ma sun zo yace ina yake yace rufi atil aqlamu kaga an yi jami'an alƙalun ma shi alƙalun ba guda bane ko cikin waɗannan hadisan da masu kama da su alƙalun ma sun zo majmu'a waɗanda an kawa jami'i fadalla zalika don haka wannan ya dalilantar ala anna lil maqadir aqlaman cewa kaddarori suna da alƙaluman da an ka rubuta su gairar alƙalamin awwal bancin alƙalamin farko bancin wancan alƙalami na asali wanda Allah ya halitta ya ce rubuta ya rubuta banci nai to akwai wasu alƙaluma kuma da an ka rubuta kaddarori allazi taqaddama zikru fil lawal ma wanda alƙalamin da an ka gabatar da an bato ne game da lawal mahfuz wallazi dallat alaihi sunna anna al-aqlam arba'atu abinda sunna ta dalilantar alqalluma sun kashi kashi hudu kun fahimta wa hadha at-taqsim ghayru at-taqsim al-muqaddam muqaddam zikruhu wannan kashe kashen da za a yi ga alqalluma da an ka rubuta kaddarori waɗanda za su samu bayi sun kasu kashe hudu sabanin wancan kashe kashen da an ka gabatar cewa alqalluma sun kasu kashe biyu na farko al-qalamul awwal al'amu alƙalami ga mamme a shamilu li jami'il makhluqati wanda ya shafi dukkan halittu wa huwa allazi taqaddama dhikru ma Allah mahfuz shine wanda ambaton sa ya gabata da lawal mahfuz shi alƙalamin na asali na biyu khabaru khalqi adam alƙalamin da anka rubuta yadda anka halitta annabi adam wa huwa qalamun amun aidan shi ma alƙalami ne ga mamme lakin libani adam sai dai shi ko ya shafi 'yan adam kawai wancan na asali da 'yan adam da duk sauran halittun Allah duk abin da Allah ke son ya kaddaro ila kiyamin sa'a an ka rubuta amma shi wannan na biyu na 'yan adam ne abin da ya shafi 'yan adam kun fahimta yace ware da fi hadha ayatun tadullu ala anna Allah qaddara a'mal bani adam ayoyi sun gangaro cikin wannan waɗanda ke nunin cewa Allah shi ya kaddara ayyukan bani Adam wa arzakahum da arzukan su wa ajalan da ajullan su wa sa'adatihim da da rabun su na lahira aqiba khalqi abihim bayan an halitta baban su alqalamu salis alqalami na uku hina yursalul malaku shi ko alqalami lokacin da an ka turo mala'iki ilal janin zuwa ga tayin da a cikin ciki fi badan ummi wanda a cikin cikin mahaifiyarsa fa yanfuku fi ruwa sai ya busa matayin nan rai wa yumar bi arba'i kalimatin kuma a umarci mala'ikin da rubuta kalmomi hudu bi katibi rizqi wa ajali wa amali wa shaqiyan aw sa'idan kama warada zalika fil ahadith sahiha alqalamun rabi'u al mawdu'u ala al abd alqalamin da anka azama ba inda bulugihi lokacin da ya balaga wanda annabi ka ishara gare shi cewa rufi alqalamu an talatatin an dauki alqalami na rubutun ayyuka na lada ko zunubi daga mutum uku anin na'im hatta yastayqiz wa anil wa an sabi hatta ya hatalima wa an almajnun hatta ya fiqa kun fahimta shi ma alqalami ne alladhi bi aidil kiram alkatibin alqalamin da aga hannuwan masu darajar nan mala'ikun nan masu daraja marubuta alladhina yakatubuna ma yafalu banu adam wayannan da ke rubuta duk abin da dan adam ya aikata shi kama radda zalika fil kitabi was sunna ina fatar kun fahimta to ashe tunda haka ne wa idza alima al-abdu in bawa yasa anna kullam min indillahi cewa duk waɗannan da wurin Allah suke maqadirul umuri bi yadi kaddarowa al'amura jama'a da na alkhairi da sabanin su duka ga hannun Allah suke to me ya kamata ga bawa ya ji tsoron Allah shi da ke kaddaro al'amura ba ya ji tsoron talakai ba Allah ya kamata ya ji tsoro kun fahimta domin yanzu duk abin da zai samun ka na alkhairin na shari'a an riga an rubuta kuma alƙalamin ya bushe takardun sun an ɗauki alƙalamin kuma takardun sun bushe kenan ba mai iya zuwa kuma ya tamfarin ya ƙara wani abu ko ya rage to tsoron mi za ka wa mutum sannan kwaɗan mi kuma za ka yi mai kwaɗan ya baka mi ya baka abin da Allah bai rubuto ka samu ba bai yiwuwa tun da kuma an ce da duk halittun duniya za su taru akan su amfani ka da wani ba su iyawa sai da abin da Allah ya rubuto ma da duk za su taru akan su cuta da kai da wani ba su iya sai da abin da Allah ya rubuto ya same ka na shari to ashe kenan bai kamata ka ji tsoron talike kamar yadda bai kamata ka yi faɗan wani abu gare shi ba kenan wa ya kamata a ji tsoro Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kamata ayoyi zayyawa Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana game da jin tsoronsa ko tsoronsa da kuma kwaɗayen alkhairi a wurinsa kakka ji tsoron kowa illa Allah haka kakka yi kwaɗayen komi ga wani illa illa ga Allah don haka ashe ka bi abin da zai yarda da Allah kakka yi abin da zai yarda da ɗan adam ko ka yi abin da ɗan adam zai yarda bai iya baka komi abin da Allah bai rubuto ma ba hakan ga ko ka yi abin da Allah ya yarda shi ɗan adam ya ji haushin ka bai iya cuta ma da komi sai da abin da Allah ya kaddara ya same ka don haka biyun ga su ko suna waɗannan abubuwan suna karantar da biyon ga da tsoro da kwaɗayi ga Allah ya kamata a yi su bai kamata ka ji tsoron kowa ba illa Allah haka bai kamata ka yi kwaɗayin komi ga wani ba illa ga Allah na fatar kun fahimta ayoyi da yawa da hadisai sun nuna haka nan kamar ayoyin da ke nuna ka a ji tsoron kowa Allah na cewa fala ta kashawhum wa kashawni kak ka ji tsoron su su mutane ku ji tsoro na wa iya ya farhabun kuma ni dai ku ji tsorona wa iya ya fattaku ni dai ku ji tsorona wa man yuti illa wa rasulahu wa yakhshallaha duk wanda yayi da'a ga Allah da manzonsa kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqai kuma ya bi dokokinsa fa ulaika humul faizun wadannan sune masu samun rabo Allah ya sanya mu cikin su huwa ahlut taqwa wa ahlul magfira Allah shine wanda ya cancanci a ji tsoro nai kuma shine macancanci da ba da gafara in kun kai tsoro sai ya gafarta Allah ya gafarta mana haka kwaɗayi kuma ko da ka bi halittu ba su iya baka komi sai abin da Allah ya rubuto ma don hakan ga ba wanda ya kamata ka nemi yarda ta yi illa Allah wallahu wa rasuluhu a haƙu an yardu in kanu mu'minina Allah da manzon su ya kamata su yarda da su in kai yi wani abu wanda mutane za su yarda da kai amma da sabon Allah to ka sani ko sun yarda da kai gobe sai Allah ya haɗa ka faɗa da su amma in ka bi Allah ko da mutane sun ji haushi sun kyamace ka to zukatansu su mutane ga hannun Allah suke don haka Allah zai jawo su gobe ko banda gobe su zo su soka kun fahimta kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa ridan nasi gayatul la tudraku yadda da mutane kai abin da duk mutane gaba ɗaya za su yadda da kai matuƙa ce wadda ba iya riska ba mu iya kaiwa gare ta duk abin da kai wani ji daɗi ran na wani zai shan haushi abin duk kai ka da mu wani ka bata mu wani rai ko fa alayka bil amri alladhi yuslihuka idan haka shafi yace ina umarninka da al'amarin da zai kyautata ka falzimhu kuma ka lizimci wannan al'amarin duk abin da ka san akwai islahi akwai gyara ga al'amarin ka na duniya da lahira to kai kai shi kakka tsaya mutane za su yadda da kai ko ba za su yadda da kai ba wa da'ama siwahu ka bar duk abin da ba shi fala to anihi kakka damu da shi fa irda'ul khaliqi yadda da talakai la maqdura wa la ma'mura ba a kaddaro shi ba kun ba a yi umarni da yi ne ba ba a kaddaro za ka yi abin da duk talakai za su yadda da kai ba hakan ga ba a umarce ka da yin abin da duk talakai za su yadda da kai ba wa irda'ul khaliqi amma yadda da mahalicci Allah kenan maqdurun wa ma'murun an kaddaro shi kuma an yi umarni da shi akwai abin da za kai Allah yadda da kai kaga ashe an kaddaro shi sannan kuma an yi umarni ka nemi yadda Allah wa aidan fal makhluqu la yughni anu min Allah shay'an kuma talakai ko ko taliki bai iya wadatar da komi daga Allah gare shi ko kayi abin da mutum ya yadda da kai yana iya kawo ma abin da Allah bai kaddare ka da samu ba me zai baka wanda Allah bai rubuto ma ba fa'iza taƙal abdu rabbahu in bawa ya ji tsoron Ubangiji ne, ka fahu mu'unatan na sai Allah ya ishe shi ga wahalhallun mutane. Kama ka tabat Aisha ta ila Mu'awiya, kamar yadda na na Aisha ta rubuta kadda zuwa ga sayyidina Mu'awiya da Allah tabbata gare su. Ruwaya marfu'an wa ruwaya mawqufan alaiha. Wannan asar na Aisha an ruwaito shi marfu'i ta jingina maganar ga Annabi, kuma an ruwaito shi mawqufi gare ta. cewa man ardallahi bi sakhatin nas duk wanda ya yadda da Allah da hushin mutane ka aikata abin da Allah zai yadda da kai amma mutane za su yi hushi da kai to ko radiyallahu anhu Allah zai yadda da shi wa arda anhu nas kuma zai yadda da mutane gare shi in kai yi abin da Allah zai yadda da kai amma mutane su yi hushi to Allah zai yadda da kai kuma ya sa mutane su yadda da kai kun fahimta wa man ardan nasu bi sakat illa amma wanda ya yadda da mutane da hushin Allah kai yi abinda Allah zai yi hushi da kai amma mutane za su soka to ada hamiduhu minan nasi lahu zamman wato bin ga godiyan nan da mutane sun kai mai da yayi abin nan ba sun yadda da shi sun gode mai ba to Allah zai mai da godiyan nan da mutane sun kai ta koma zargi gare shi kenan komi ta dade sai Allah ya faɗa ka faɗa da waɗannan da kai yadda da su ka saba ma Allah kama fi sahihain kama kuma yadda ya zo cikin bukhari da muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi ya ce idza ahabba Allahu al-abda in Allah ya so bawa bawa yayi abin da ya kai ga Allah ya so shi nada sai Allah shi kira ya ce ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ni ina son wani don haka kai ma jibril ka so shi fa yuhibbu jibril sai jibril ya so shi sun mai yanadi jibra'il sannan mala'ika jibril ya yi kuwa shi ma fi sama a cikin sama mala'ikun da a can ya ce inna Allah ya hibbu fulanan Allah na son wane fa'ahibbu kuma ku so shi fa'ahibbu ahalar sama duk mutanen da a sama sai su so shi sun mai yuda ulahul kabul sannan a sanya mai karɓuwa til arzikin ƙasa sai haka duk mutanen duniya Allah ya hore ya hore zukatan sun so shi ashe wake sa a so mutum Allah shi ko Allah ya yake sa a soka in ka yi mai da'a kun fahimta wa qala fil bugd misla zalika kuma ya faɗi irin wannan ga sha'anin kiyayya shi ma in mutum ya saba ma Allah har ya cimma kiyayya Allah Allah ya ki shi sai Allah ya kira Jibril ya ce kaga wani ban son sa kai ma Jibril ka ki shi sai Jibril ya ce an gama sai Jibril ya ce ya tara duk mala'ikun da an sama ya ce kun ga wani Allah bai son sa ni ma ban son sa don kuma ku ki shi an gama to sai Allah ya sauka mai wani irin samaki cikin ƙasa ko alheri yayi sai an zagaye ya nuna babu Allah tare da shi kenan don haka ashe yaddan mutane ya kamata ka bada ko yadda Allah to kaga waɗannan suna daga cikin aƙidojin da a wajibi mu kudurta abin da faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da hunka so inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shi cikin zakatun don da yawa har musulmi ahlus sunna duk suna da tangarɗa ga waɗannan yadda da cewa Allah shi ke kaddara al'amura ga zahiri ga lisanul maqal mun yadda cewa Allah kaddara amma ga lisanul hal ba mu yadda ba don sanda duk wani alkhairi na samun ka ka dauka wai aiwa in ba da wani ba da ban same shi ba kenan Allah ya kaddara ko shi kenan ya ka nuna shi ya kaddaro ko ko sheri ya same ka maimakon ka dauka Allah ya kaddara sherin ga ya saman kudura ta ta ka ai wallahi sherin wani na wani ya kulla min sheri kaga ashe kenan ga lisanul hali ya nuna ba mu yadda Allah kaddar al'amura ba to dole sai an yi gyara ga waɗannan Allah ka tabbatar mana da imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk